أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da dawowa yammacin ranar lahadi ai ranar asabar wanda ya daidai da takwas ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas za mu ci gaba da tafsirin har yanzu dai a suratul baqara aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية ألا أروشها قال أنا يهوي هذه الله بعد موتها قال أنا يهوي هذه الله بعد موتها فعماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى بآمك وشرابك لم يتفنه وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإذان كيف ننشرها ثم نقصوها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم أشياء آية تأشيرين دا تدريجو دا همسين دا ترى نعم yace aukan lazi marra ala qaryatin ko kuma ka sake buga musu misali da wani bawan Allah wanda ya shuɗe ta kan wata alƙarya wa hiya sawiyatun ala urushiha ta rushe ta faɗa kan gadajenta wato an ce akan ce wa alƙarya sawiyatun ala urushiha saboda yadda gini yake yi shine rufi ne yake fara aukawa musamman gine-ginen da wanda ake yin soraye ko jinkan ciyawa rufi ne yake fara burmawa ya fada ciki idan ya fada ciki kuma bangayen ginin su ma sai su biyo shi daga baya bayan ɗaukar lokaci ruwa yana ta dukan su su ma sai su faffaɗo akan rufin su danne shi a ƙasa yana ke sai ta faɗi akan wato shika-shikanta ta faɗi a kan rassunta to shine wanda wato wannan labari da ake bamu ana bamu labarin uzairu kenan wasu kuma suka ce a'a ba uzairu bane wato habiru ne amma labarin isan da ta fi tabbata shine uzairu ne ake magana a kansa kuma shi ma ana samun misali ne akan cewa yanda Allah subhanahu wata'ala yake raya matattu da gaskata cewa tashin alkiyama gaskiya ne idan kaga abu karami misali a duniya kamar yadda turawa suke ta ayi rihaza to irin wayannan abubuwa kamar rihazan ne na bayyanan tashin kiyama na lahira idan kaga dan a dan kankanin kawashin dan kankanin wuri an yi wani abu mai kama da wancan wanda za a yi babba to ka tabbatar wancan din gaskiya ne saboda ganin wannan an ce shi uzairu a shuɗaɗɗen sharahiya ne yana daga cikin malaman bani isra'il butu nasara kafirin sarkin nan wanda ya yaƙi yahuda sakkashe su to ya kamo shi lokacin da ya yaƙi baitul maqdis ya rusa ta to shi sarkin Babila ne shi Buhutu Nasara. Babila tana cikin ƙasar Iraki ne. To lokacin da ya rushe Baitul Maqdis sai ya kama Uzairu ya tafi da shi ya je ya ajiye shi a Babila din. To an ce a shi wato uzairu ya fito yana zazzagawa akan jakinsa sai ya zo yanda ya zo ya ga yanda aka yi ma baitul maqdis ya ga yanda aka yi ma ita qudus an rusa ta gabaki daya ba kowa a cikin ta ya zaga garin gaba daya bai ga kowa mutum ko daya ba sai kuma ga gine-gine nan duk a rurrushe an kona wuri to shikenan sai ya ce kai lallai fa yaushe Allah zai raya wannan bayan ta rushe wato ba yaushen mutu bane wato yana mamakin ikon Allah abin da ya karanta a cikin littattafansu Allah subhanahu wata'ala ya ce zai raya wannan garin ya dawo da ita yanda take wai shi ne ke ta wani ko ta wani hanya saboda yanda ya ga abun ya gama lalacewa ta wani hanya har za a ce garin nan ta sake dawowa ta zama birni to shikenan fa amatahu Allah mi'ata ani da ya faɗi haka sai Allah ya karɓi ransa take a wurin ya karɓi ransa na shekara ɗari lokacin da ya tashi fita zagaya wannan ya tafi ne akan jaki kamar yadda muka faɗa yana tare da wata wato yar yar sanhonsa wannan sanhon nasa a ciki akwai inabi yana da inabi ko kuma apple za a ce ko menene yana da shi yana da ɓaure kuma sannan akwai yar gorarsa wanda take cike da tsimin da yake sha to shikenan sai ya zo ya sauka a gindin bishiya wata bishiya mai inuwa ya ci wani bangare daga cikin ɓaurensa da wani da wani bangare daga inajinsa ya sha wani abu daga cikin tsuminsa to daga yayi haka kawai sai Allah ya sa masa bacci ko kuma a ce kamar Allah ya karɓi ransa gaba ɗaya Allah bai tashe shi ba sai da ya shekara ɗari a gurin. Allah ya kau da idanuwan duk wasu abubuwa daga ganinsa a gindin bishiya ɗin. Kuma Allah ya yi masa rizabin ɗin inajinsa bai ruɓa ba. Ya yi masa rizabin ɗin ya kare masa shi aful ɗinsa, ɓaurensa kai. shi ma bai rufa ba yana nan yanda yake wanda wayannan abubuwa su ne suke saurin rufewa kafin komai ya rufe to amma Allah subhanahu wataala ya bar masa shi haka tsuminsa yana nan ko tsari ne yanda yake da haka yake amma kuma Allah ya kasa ya kashe jakinsa jakin ya mutu ya rufe ƙasusuwansa suka babballe suka wargaje a wurin ruwa ya ta dukansu suka yi fari fat a sati suka tattafe a cikin ƙasa har aka zo Allah ya kawo wani wani sarki adili ya gyara garin mutane da ɗaiɗaya da ɗaya sai suka zo suna zama a garin suna zama a garin har gari ya cika aka yi gine-gine masu ban sha'awa aka gyara gurin ya zama wani babban birni duka uzairu yana cikin hali na wannan karɓaransa da aka yi amma kuma Allah bai kai hannun mutane jikin bishiyan da yake ba balle su yi wani a canji a guri kuma ba asahu sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tace shi ya hura masa rai da ya hura masa rai ya hura masa ne dan ya ga cikin kudurar Allah sai Uzairu ya tashi to ya kwanta ne an karɓi ransa ne da hantsi kamar a ce wajen karfe goma da aka tashe shi sai aka tashe shi kamar kusan yanzu to shikenan da aka tambaye shi sai aka ce masa kam labista zaman da kai a wurin nan na kwana nawa kai sai wai da wai da haka sai sai labista yauma sai ya ce na zauna wuni daya sai ce ah au ba da yaumi ko ma rabin yini ne ai na tuna wato da yace ya zauna wuni daya ya dauka kaman idanunsa na kallon rana ta hudo ne sai ya fahimci a yamma ne rana ta faɗi ne tana dokan faduwa ne ga ta can za ta fadi da da yace yawman din na ya dauka daga zaman sa har rana ta sake zagayowa har gashi nan ta sake bullowa bayan ta fadi to amma yanzu da ya ga hasken ranar ta yamma yake sai ta ah rabin yini wato gabaki ɗaya wannan kwanciyarsa da mutuwansa na shekara ɗarin nan ya ganshi a matsayin kawai kamar da safe ne aka karɓi ransa da yamma kuma aka tafi shi yasa yace aw ba a bayo mu to sai Allah subhanahu wata'ala yace bal qala sai ubangiji yace bal bari wannan zance ba yini ko da bimini bane labista ne ata ani shekara ɗari kai anan amma in kana so ka tabbatar da haka fanzur ila da'anika ka duba abincinka da ka zo da shi shine wannan auren naka da wannan inabin naka wa sharabika ka duba abin shanka lam yatasanna bai yi tsum bai yi tsani ba bai yi wari ba bai ɓaci ba asalin karatun aka ce yatasanna ne to sai aka ƙara ha'u na sakatu ha'in kawaici ya zama lam yatasanna wanzur ila himarika ka duba jakinka da ya duba tsiminsa ya ji ba abin da ya same shi ya kurɓa ya ji yana nan da yake ya ɗauki inabinsa ya ci ya ji shi ba komai ya ɗauki ɓaurensa ya gutsura ya ci ya ji ba komai to kaga zai ga kamar har yanzu dai gaskiyan cewa wuni ɗayan nan ya yi ko ba haka ba ne amma sai aka ce masa wanzur ilahi marika duba jakinka da ya waiga wajen jaki sai ya ga ƙasusuwa fari fat a kaskace a cikin ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya ce walinaj'alaka ayatan lin-nasi mun yi haka ne don mu sa ka zama aya ga mutane mu san cewa Allah yana tayar da mutum bayan ya mutu bayan yayi shekaru gashi kai ma ka mutu shekara ɗari amma kana ganin kamar ma baka wawo ne saboda gaggawan yanda Allah subhanahu wata'ala yake shafe tunanin mutum kawai daga an inda aka bullar da kai nan zaka gane kawai na'am to haka ma inda mutum zai mutu a yi tashin alƙiyama duk shekarun da ya yi a kabari ana tashin alƙiyama sai ya ɗauka jiya ne mutu aka binne shi a kabarin sa wannan aya kenan da Allah ke nuna ma Uzairu su kuma mutane idan sun ga Uzairu ba wanda ya san shi ya je garin su ya ga duk jikokin sa ma sun mutu ma su ma sun tsufa sun mutu yanzu sai ƴaƴan jikoki ba wanda ya gane shi har kuma in ya bada labari a wannan mutumin nan malajin nan da muke ta karantawa a littafi wanda aka ce ya fitar ya bar gari lokacin da aka kama shi za a za a wulakanta shi a bautar da shi ya hauja shi ya fita ya bar gari bai sake dawowa ba shine wannan ya dawo muna jin labarin sai yau shekara ɗari kenan gashi nan a littattafan mu to sai su gan kuma ya zo da ransa kuma kamanninsa kamar yadda yake da to shi ma sai zan musu aya cewa lallai Allah yana raya matacce bayan ya mutu shi yasa Allah ce lina da alaka ayatan linnasi dan mu saka zama aya ga mutane bisa ga tashin alkiyama wanzur ila izami to duba kasusuwan jakinka ka gani yanda muke hada rayuwa kaifa nunchizuha yanda zamu hahhada ta wato mu tayar da ita kowane kashi ya koma bijiransa a maida a maida a maida shi cikakke shikenan sai ya dubi kasusuwa ya gansu yanda suke fararen ƙasusuwa suna ƙyalƙyali saboda sun sha zamani duk sun wawwatse a cikin ƙasa sai ya ji murya da ya ji murya muryar sai ta ce ayyatu hal izamul baliya ya ku wa'annan ƙasusuwa ruɓaɓɓu inni ja'ilun fi kunna ruhan zan sanya muku rai fajtani ina ku haɗu shikenan sai ya ga ƙasusuwa suna tattasowa suna tafiya zuwa ga junansu suna haɗuwa da junansu sai uzair ya ce sai na ga wato tsaron baya ya taho sai na ga ƙasusuwan baya sun taho sun haɗu da ‘yan uwansu sai na ga ƙasusuwan duwawun jakina sun taho sun haɗu da inda suke mannuwa na ga wato ƙwaburka na jakina sun zo sun haɗu a inda suke sai na ga wato kafaɗu sun zo sun haɗu a inda suke na ga haƙarƙura suna ta tafowa suna mamannuwa yadda suke kowane ɗaya sai ya taho ya haɗu da inda yake na ga ɓangaren ƙafafu tafuka su ma sun zo sun haɗu a inda suke shi kenan na ga wuya shi ma ya taho ya haɗu a inda yake na ga wato kai shi ma ya taho ya haɗu a inda yake shikenan naga jijiyoyi sun haɗu naga ƙasusuwa irin abin da ake ce ƙashe karan nan su ma sun haɗu naga an jefa wa abin sai naga skeleto ya tashi sai naga an jefa wannan skeleton nama yana lullube shi yana lullube shi yana lullube shi da ya gama cika sai naga an jefo masa fata sai naga fata ta haɗe ta kewaye wannan jaki na gabaki ɗaya sai naga kuma gashi ya kullo masa ta ko ina ya gaggaure ya gama jikinsa shikenan sai naga an hura masa ruhi shikenan sai naji ya kama ta sheka yana kuka da naga haka sai na faɗi na sujada wannan shine abin da Uzairu ya gani da yaga wannan cikin halitta na Allah sai ya faɗi ya sujada qala sai Uzairu yace a alamu lallai na san annallaha cewa Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne bisa aikata komai wato ilmul mushahada ilimin gani da ido dama ilimi yakan tashi tun daga shakku ne tun daga abinda ake ce masa zannu daga ya wuce zannu ta toke ne ina zanna layi gumi min alhaki sai a sai a je wahamu wahamu ya kusa da gaskiya akan zannu daga wahamu sai a je asalin ilmu matsakaici daga ilmu matsakaici sai a je sai a je ilmu matsakaici daga ilmu matsakaici sai a je ilmul yaqini ilimin da kuma kana ba ka shakka wannan ilimi ne ko haka yana izo ana izo a kautar da kai daga kanka to sai ka je ilmul yaqini ka san abun ba ka ma shakkansa to daga nan sai ka je ilmin mushahada shine ake ce masa ainul yaqini ka gani da idanunka ai abu shine yanzu uzairu ya gani to haqqul yaqini kuma shine kai kai da kanka shine haqqul yaqini kamar misali ne a ce maka akwai wani abu dan dunkulalle haka jaji jaja mai zaki ana ce masa afu to kaga da lokacin da aka ga maka baka tabbatar ko akwai ko babu ba don haka a lokacin kana matsayin mene ko dai ka karɓa sama-sama ya zama shakku ko kuma ka ɗan fahimce shi kana ɗan kawo kamanninsa a fuskunta ya zama wahamu ko ka wuce nan har a je ga yanayin da za a ba ku ko hotonsa ko wani abinsa ka gani ya zama ilmu to daga inda kuma aka kai ka gona aka nuna maka shi ka taba shi to ya zama in ya zama to in ka ganshi aka rubuta ga ilimi ka karanta ka gani ga yanda ake shuka shi ga menene ga hotonsa ya zama ilmu na yaqini to idan ka je kuma gona aka nuna maka shi ka taba shi to wannan ya zama ainul yaqini idan ka balle ka sa a bakin ka saboda ka tauna ka to ya zama hakuri yaqini shine Allah subhanahu wataala ya ce la tarawunna jahima ثم لترونها عين اليقين هذا عين اليقين يا جماعه da wanda musulmi da wanda musulmi ba latarawunnaha ayin da yake da yake haƙu ne kini ba Allah ya tsawa da Allah yake haƙu ne kini to mutane duk sai su shiga tabbas da Allah yake latarawunna jahima kuma latarawunnaha haƙu ne kini to sai ka shiga cikin wutan ka kone ka kaji zafin ta kafin wutan ne to amma sai Allah ya ce sun ma daga runnaha ainun yaqin za ka ganta lokacin da kake shudewa kan sirati daga ka shude kuma kun rabu kenan kafiri kuma shine zai samu haqqul yaqin da manya manyan masu saban Allah wanda su ne za su fada cikin ta an gane to a cikin zantukan masu tafsiri sun ce an ce a qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ya ce na san Allah ne iko ne bisa dukan komai to amma akwai masu kira'a da suke cewa ala i'lam i'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir to wannan ita ce i'lam ta mai da maganan ga Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya ce ma Uzairu to ka sani kai da kake tambaya cewa Allah ne iko ne bisa komai da ka tambayi maganan cewa wai anna yuhi hadhihi Allah ba'da mawtih amma in ka karanta shi da cewa a alamu kuma to shine lokacin bayan ya ga wannan sai tabbas yanzu kan na san cewa annallaha ala kulli shay'in qadir na'am وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتين قصعيا واعلم أن الله عزيز حكيم wannan na biyu kenan na farko mun ji inda wato aka aka ba mu labarin cewa wato annabi Ibrahim yanda suka yi da sarki azzalimi ne ƙetare iyaka wanda suka yi jayayya ya kafa masa hujja maganan maganan cewa rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiitu sai yace shi ma yana rayawa yana kafewa to kuma sai ya kafa masa hujja da cewa inna allaha yati shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi na na ɗaya kenan na biyu aka kawo mana misali tabbacin cewa Allah da hujjojin ayoyin Allah su ne masu rinjaye kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa shi ne yake rinjaya shi ne ya tabbata akan na annabi Ibrahim sannan kuma bayanin tashin alkiyama da Uzairu ya nema ya ga ainul mushahada shi ma ya zo ya gani na uku shine shi kansa annabi Ibrahim shi ma lokacin da ya nemi ainul yaqini bayan ya san ya san haqqul yaqini wa iz qala Ibrahim har yanzu ka tuna kuma lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta ka nuna min yanda kake sayar da matattu an ce annabi Ibrahim ya tambayi kaifiya ne tare da imanin sa yankakke da kudurar Allah subhanahu wata'ala bisa raya matattu din amma ya ga yanayin yanda Allah subhanahu wata'ala yake raya matattu din wasu malamai suka ce ya zo ya wuce wata dabba ne ta mutu wasu suka ce kifi ne a bakin kogi wasu kuma suka ce a'a wata dabba ne dai ya ganta ta faɗi ta mutu shi kenan amma a bakin kogin ne ita ma sai ya ga tsuntsaye suna ta shawagi a sama sai su zo su yagi wannan naman dabba ɗin su tashi sama suna tiftiga da kafafun a kafafunsu kasan tsuntsu yakan yagi nama ne da kafansa sai kuma a sama ya rinka yagewa da bakinsa yana ci to sai suna yaga da bakinsu suna ci abinda suke yagon nan wani ya cinye wani ya shiga bakinsa cinye wani ya tukuto daga kafafunsu ko daga bakinsu ya fada cikin ruwa in ya fada cikin ruwa kuma sai kifi su yi tsalle sai su kama sai su haɗe kuma sauran naman da yake ƙasa dabbobin jeji kuma suka zo suna ci to sai ya ga cewa sai tunanin sai zo Allah ya ce zai raya wani wanda ya mutu to yanzu da naman da kifayen nan suka cinye da wanda tsuntsayen nan suka cinye da kuma dabbobin da suka shuma suka ci suka yi nasu guri tsuntsaye suka yi nasu guri kifaye suka yi nasu guri yanzu yaushe ne to abu Allah bai iko ne ya za a yi kuma ya tattaro waɗannan abubuwa duka sai kuma ya sake haɗa wannan dabba wasu kuma suka ce wani babban kifi ne ya mutu a bakin teku a bakin ruwa rabin sana waje rabin sana cikin ruwa na cikin ruwan kifaye suna ta yagansu suna ci suna tafiya a cikin ruwa na wajen tsuntsaye suna yaga suna tafiya suna ci wasu kuma dabbobin jeji su ma suna zuwa kamar su koraye da sauransu suna cin sauran shi sai da ya ga wannan sai ce kai ya ubangiji ka nuna min yadda kake raya matattu ni kan yanzu na tabbatar kana raya matattu amma ina son in gar misali sai Allah subhanahu wataala ya ce masa qala sai ta awalam tumin ya kai annabi Ibrahim wato ashe har yanzu baka yi imani ba kai ne annabi ne isar da sako amma kana da sauran shakka qala sai annabi Ibrahim yace bala na yi imani babu shakka kana raya matattu walakin sai dai wannan tambaya ta na yi ta ne li yadma inna qalbi saboda zuciyata ta natsa in samu natsuwa in na ga ainihin yaqini sai in tabbatar abin da nake koyar wannan abin da nake kira zuwa gare shi nan ba shakka a kansa wato ina son ga practical aspect na wannan ilimin da na samu shine qala sai ce to shikenan ka jefa kuz arba'atan min ad-dayl ka je ka kama tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka ka yayyanka su ka ga ka ka gutsutsura su a wurinka wato aka ce sai ya je ya kama dawusu ya kama hankaka ya kama kurciya ya kuma kama zakara hankaka dawusu kurciya zakara ko ya je ya kama sai sai yanka da ya fiffige gashin su bayan yanka sai fiffige gashin su ya hada gashin guri daya gashin duka tsuntsayen guri daya ya zuba ya yayyanka su ya gutsura su ya hada naman su duk guri daya ya zuba ya daddaka naman ya hada da gashin aka daddaka naman da gashin da baki daya aka yi lukui-lukui da shi ya zama naman naman abu guda ɗaya da gashin da ƙasusuwan da naman duk an daka an an tutsa an gauraya wuri ɗaya to sannan sai ya yanyanka su kuma gida hudu ya ji dunkule dunkule kamar fura guda hudu da naman da gashin da sauran sai ya haka ne amma an ce kar ya taɓa kai kawo kan sai ya bar su a yanda suke na sai Allah ya ce ثم جعل على كل جبل منهن جزءا kaje kan duwar watsin nan da kake tsakanin su ka sanya dunkule ɗaya a kan kowane dutse sai dai wannan dutse yasa dunkule ɗaya yaje wancan dutse yasa dunkule ɗaya yaje wannan dutse yasa dunkule ɗaya yaje wancan dutse yasa dunkule ɗaya guda hudu ya rike kawunan su guda hudu haka a hannunsa summa duhunna Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka kira su yatina ka sa'aya za su zo maka suna masu gaggawa da gudu za su zo maka shikenan yace da yace dawusu yana cewa dawusu kawai sai da nama da gashi na kowane kan dutse ya fashe sai naman ko dawusu da gashin dawusu da kashin dawusu yana zazzarewa daga cikin wancan dunkule dunkule guda hudu suka taso suka tattaro suka yo sama a tsaki tsakin su da suka yi sama a tsakinsu suka zo suka jone da junansu suka dunkule suka haɗu suka yi nama suka fitar da gashi gashi ya fito fukafuki ya fito wuciya ya fito komai ya fito na ɗawusu ɗawusu ya taho da gudu baya da kai ya zo ya samu kansa a jikin hannun annabi ibrahim ya jono da kansa ya yi gaba ya wuce to haka kuma ya ce ya kira hankaka shi ma haka ya zo ya jone da kansa ya wuce zakara zakara ya turo rugo da gudu shi ma sauran namominsa duk suka zo suka jone da kansu suka wuce ya sannan kurciya ta taho ita ma ta jone da kanta ta haɗe duk yadda take ta jone da kanta ta wuce kenan suka zama guda hudu kowanne ya wuce ya tuke kansa ya tafi abinsa sai Allah ya ce wa alam Ibrahimu ka gani ko to tunda ka gani ka sani Allah cewa Allah azizun mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa hakimin mai hikiman hada abubuwa ne ko dan adam idan kuna iya hada abubuwa a matsayin ku na yan adam halittun Allah to ina ga Allah da shi ya halitte ku ya halitti dukkan ayyukan ku ya halitti dukkan abubuwan da kuke yi din nan مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ومثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يداعف لمن يشاء والله واسع عليم to wannan ayoyi da aka kawo an kawo ayoyi ne wanda suke karfafa zuciya suke nuna rinjayen mara gaskiya daga wurin masu gaskiya daga wurin Allah suke nuna Allah subhanahu wata'ala shine iko ne bisa rayin matattu suka nuna yanda Allah ya nuna ma waliyin Allah Uzairu da yanda Allah ya nuna wa annabin Allah annabi Ibrahim yanda yake rayin matattu to sai aka koma kuma akan abin da muka baro dama kan Allah subhanahu wata'ala ya ce man zallazi qurdullaha qardan hasana wa zai wa bawa Allah rance mai kyau wa yudha'ifahu lahu yaminnin kaki gare shi al'ayan da muka karanta aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar to sai Allah subhanahu wataala ya sake dawowa kan ci gaban wancan aya din to idan ka ka Allah ya ce zai ninka maka ninninkawa mai yawa to kai ma tunda an baka misalin bari shi kenan tunda kana son kai ma a baka an baka labarin masu neman misali Uzairu ya ce kai ba tu yi mauta ko sannan kuma ga annabi Ibrahim ya ce rabbi arini ay Uzairu ya ce anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kai ba tu yi mauta to kai kuma da kace da aka ce idan ka ya bawa Allah da sai rance mai kyau zai ninninka maka ninninka mai yawa wani misali za a baka sai Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin wa'anda suke batar da dukiyoyinsu fi sabilillahi domin ɗaukaka addinin Allah su kuma in suna son su gane misali to misalin ka masali habbatin kaman ƙwaya ne na gero ko na dawa ko na masara ko wataƙila ka shuka ta ko da yake ma gero gara gero za mu iya misali da gero yana yin haka dawa ma tana yin haka amma masara ce ba ta cika yin haka ba ko shinkafa shinkafa ma ita ta fi yin haka to shi ne aka ba mu misali kai ne za ka je ka ɗauki ƙwayan shinkafa ko ƙwayan alkama ko habbacin ƙwaya ɗaya ne sai ka je ka shuka ta musamman masu noman shinkafa ta hanyar da ke za su fi fahimtar wannan tunda ni na yi wannan na san yadda aka yi ko ko masu shuka gero ma yana yin haka musamman mutanen da suke yankin Jigawa da da da wajen abin da ya shafi Darago yayi wajen Misau Azare na san masu noman gero ne kuma wurin da na zauna ne na san yanda rayuwar gero ake noman gero mutanen Bauchi galibin mu ba mu san yanda ake noman gero ba in ka tambayi dan Bauchin da bai fita ba to ba zai baka labari ba amma mu da muka zauna a kasan Gudiri mun sani tunda mun noma mun gani da kanmu to in ka shuka gero kwaya ɗaya geron nan kwaya ɗaya in ya fito zai zo ya yi wasu kunnuwa ya fitar da wasu kayuka zai iya fitar da kai bakwai zai iya fitar ma da kai goma gero kwaya ɗaya kai sosai kuwa haka gero yake haihuwa yake yi an gane to haka nan ma shinkafa ma musamman in ka je yankin kebbi state da yake su sukan yi da ke ne mafi yawanci wani lokaci suke yi na shinkafa za ka shuka shinkafa ka watsa ta idan ta tsira a wani wuri mai faɗi misali kamar masallacin nan gonan ka ta kai kaman kaman zawuyan nan gabaki daya to na masallacin ne shi zai mamaye maka duk zawuyan nan za ka zo kana tsige shinkafan kwaya biyu bayan ya fita ko kwaya ɗaya ɗaya kana ji kana tattokawa a cikin lakan da ka gyaggyara kana daddasawa kana daddasawa insha Allah kafin ƙarshen damuna za ka zo ka ga kan shinkafa bakwai a tushe ɗaya ko goma to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu wannan to shi Allah subhanahu wataala in zai bada misali yakan bada misalin abu ne cikakke kamili don Allah ba ruwansa da na kasa yau dan haka dukkan kafin ka in ka dafa ta in dai ta zama shinkafa mai kyau ko geron ka kaya ɗaya in ka shuka in dai ya zama gero mai kyau to zai aihu kai goma ko shinkafan za ta aihu kai bakwai kai akalla za ta aihu kai bakwai in ta wuce za ta je goma an gane to shine Allah subhanahu wataala ya ce to kuɗin ka da ka bayar naira ɗaya fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah to kaman gero ne tsaya ɗaya da ka shuka ko shinkafa fili ɗaya da ka cire ka dasa ita kuma daga ka dasa geron nan ko ka shuka wannan shinkafa an ba ka kaf a kanajila sai ta fitar maka da da gindi kaman guda bakwai gindi bakwai din nan in ya girma zai yi zangarniya guda nawa guda bakwai to a kaddarta a gajeren kaddartawa fi kulli sumbulatin a kowane zangarniya a ce mu samu mai aka habba ƙwayan gero ɗari kaga zangarniyan gero kai kan aika sani ɗan jigawa ko ba haka ba zangarniyan gero guda ɗaya ka san za a samu ɗari nawa ma a jikinka musamman dogon geron nan to to a ce kowane zangarniya an samu ƙwaya ɗari idan ka haɗa ɗari ɗari guda bakwai nawa aka samu ɗari bakwai to haka Allah yake ninninkawa bayansa alherin كما تلبت أبت وتنابلا في كل سنبلة مئة حبة to anan kawai haka Allah iyaka iya kyautanka kenan in ka ninka mutum sai ka ninka masa sau 700 daga sau 700 shikenan ya kare Allah subhanahu wataala ya ce a a wallahu Allah yudha'ifu liman yasha'u yakan ninninka ma sama da sau ɗari bakwai ga wanda ya so Allah yana ninninka lada ninkin ba ninki har ya kai dubu ɗari bakwai ma Allah subhanahu wata'ala zai iya ninninka bakwai bakwai bakwai bakwai ɗin nan sau bakwai bakwai bakwai bakwai Allah subhanahu wata'ala yana yin haka wallahu Allah wasi'un mai yalwan fadala ne yana ba da falalansa yadda ya ga dama sai ya ba mu mutum ɗaya abun da mutane ɗari ba za ya ji ƙarfin kowane ɗaya mutum cikin mutum ɗari ya ji ƙarfinsa amma ya ci tsara ya ba mutum ɗaya Allah mai yalwan falala ne alimin masani da abin da yake bayarwa ne in ka duba ta wannan fuska ta wata fuska kuma alimin masani ne da abin da kuke bayarwa kar ka ɗauka wai za ka bayar Allah don ƙarancin abin da ka bayar ya ma zama ya manta to Allah baya mantawa an kawo misali aka ce wannan aya ta sauka kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito akan Sayyidina Usman bin Affan da Abdurrahman bin Auf Allah ya kara musu yadda lokacin da aka tashi za a je yakin Tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa ya kawo gudumawansa to shikenan Usman bin Affan sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai samu abin da zai tafi ba wajen yaki ni zan ba shi abin da zai tafi wajen yaki zan hada masa duk abin da zai tafi wasu kuma suka ce sayyidina Usman ya kawo raƙumi dubu raƙumi dubu da da linzamin su da sirdin da abin daurawa na sirdin su da komai da komai sannan kuma ya zo da dinare dubu ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga nawa manzon Allah ya rinka sa hannunsa cikin dinare dubun nan yana duban abin da sayyidina Usman ya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm babu abin da zai cuci Usman komai zai aikata daga yau har tashin kiyama ba abin da Usman zai yi ya zama ya cuce shi an gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama yana roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya yarda da sayyidina Usman bin Affan to wannan ta bangaren Usman bin Affan kenan shi kuma Abdurrahman bin Auf an ce yana da wato wato dirhami yana da yana da dirhami wato dubu hudu dubu takwas yana da da dirhami dubu takwas sai ya raba biyu ya ɗauko dirhami dubu hudu ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aje ayi wannan jihadi din ya kuma ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kawo maka dirhami dubu hudu na aje dirhami dubu hudu a gidana don in tafiyar da iyalaina in ci gaba da harkokina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai albarka wa abinda Usma wa abinda Abdurrahman ibn Auf ya kawo Allah kai albarka wa abinda Abdurrahman ibn Auf ya aje a gida to ko wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka a kan su ne don haka wanda yake samun ninkin har ya zama sau ɗari bakwai to shine wanda ya ciyar da dukiyarsa wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah. Ɗaukaka addinin Allah me ya ɗaukaka addinin Allah yaƙi kawai suka ce jihadi ne duk abin da kai na ɗaukaka addinin Allah Allah na ninnin kama. Kuma Allah haka Allah ya ware masa habban nan rayuwa. Kowa da irin inda yake iya kai kayan sai fataucinsa da kasuwancinsa. Wani yana samun kuɗi shi tunaninsa ya gina lojin ya rika samun riba ba ba wani tunaninsa ya gina gidajen haya gidajen hayar nan su tara masa kuɗi wani kuma tunaninsa ya gina masallaci wani tunaninsa ya gina makaranta kowa da rabonsa da yadda Allah yake bai amma kuma duka wayannan mutanen kowa zai ji daɗin rayuwar duniya zai rayu cikin duniya ya ji daɗin rayuwa ya bar duniya yana jin daɗi ya tafi lahira ya samu riba amma shi wanda ya tafi wanda zai je lahira ya samu riba shine wanda ya ya batar da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah wanda zai je lahira shirme shi ne wanda ya yi ta wannan dabara ka gina gidajen haya ka gina shagunan haya ka gina ga sunan dai da ka gina iyakacinta ka ci ka sha wanda ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gyara mutane hanyoyi ko ya yi musu wani wajen ruwan burtsatse sadaka fi sabilillah ko ya gina musu hanya shi ma shi ma zai ci zaman kai ya sha ya ji daɗi wasu kila ma ya suka jin daɗi shi ya tafi lahira wannan abun ana ta tara masa ladansa har yawmul qiyamah kai kuma ka tafi lahira daga ran da ka tsira kafanka ka tafi lahira to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukiyanka da iyalanka za su maka rakiya wanda za su fara maka rakiya su ne iyalanka da abokanka da sauransu su rako ka iyakacin su wasu su raka ka zuwa kofar gida idan sun zo kofar gida aka sallace ka ko aka Allah ji kansu Allah ji kansu sai su koma sauran iyalanka da ƴaƴa da sauransu da suke da ƙarfi ƙarfin zuciya sai su ji ka su raka ka makabarta kan garkiya na biyu ko wa'anda suke sauran kuma sai dukiyanka dukiyanka wasu malamai suka ce kamar misali a iya saka a bakin bayan jakinka ko kuma saka a cikin motar ka ita ma za ta raka ka bakin kabari ko wasu kuma suka ce a'a likkafani shine dukiyanka shi ma sai ya raka ka cikin kabari na yan kwanaki kafin ya rufe daga ya rufe fa wa'annan masu rikiya uku duk sun dawo abokai da abin nan duk sun dawo ‘ya'ya da iyali duk sun dawo, dukiya ma ta rufe bayan ita ma ɗan kwanaki sai a barka da halinka shi ne malam mai zuhudu a Hussein ibn Ali yake cewa watan sanar ahibbatu ba da asirin wakad sirna izaman baliyaji masoyan mu duk sai su manta da mu bayan kwana goma a zauna ma makoki na kwana uku wasu wurare suke za a maka sadakan bakwai daga nan ma sai ka ji kuma an fara faɗa a kan abin da ka bari in baka mai da hankali ba misalan ahibbatu ba da asir wa qasna izaman baliyati to haka ne Allah subhanahu wataala in ka kawai Allah ya hore maka gode wa Allah Allah ne ya hore maka amma in ba haka ba karshen ta sai ka gama ciniki mara riba a tafi lahira ba ta da komai shi yasa sahabban nan su ba su damu ba Abdurrahman bin Auf ya ja tattara dukiyarsa gaba ɗaya ma ya bayar ina ce wannan ya bayar zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to akwai lokacin da Abdurrahman ibn Auf shine multimillionaire a cikin musulmi shi Abdurrahman ibn Auf yana da dukiya mai dimbin yawa a Makka da aka zo aka ce a yi hijira zuwa Madina sai ya taso tsingalin sai ya tabo Madina bai dauko komai ba komai ya dauka kafirai suka yi warwaso dama duk wanda suka yi hijira kafirai warwason kayan su suka yi a makka da ya zo madina sai mutanen madina suna tara wa sahabbai suna da yake mutanen madina kuma masu faɗi masu yalwan zuciya ne sai in ka zo sai sai annabi yake to dan maka yayi aboki da dan madina sai wannan ya kama wannan sai aboki na wannan ya kama wannan sai aboki to abokinka sai ya je rabu gidansa biyu sai ya baka rabi sai ce ka zaɓa cikin matarsa wacce kake so in ka ce ga wadda kake so sai ya sake ta ta yi idda sai ka aure ta har dukiyarsa ma ya raba biyu ya ba ka rabin jari ka je ka yi kasuwancinka haka aka rinka yi to abdurrahman bin aufin da ya je aka gama wannan aka yi abokai da komai da komai sai ce to rike gidanka ni ba na bukata ba na bukatan matanka a na kasuwan garin nan take aka ce masa ga aka ce masa ga inda take nan sai kama hanya ya tafi kasuwa da ko yayi me yayi karban kaya yayi rance kafin zuwa magariba ya sayar ya sayi wannan ya sayar ya samu riba kawai shi kenan dan kwana kaɗan sai ga Abdulrahman ibn Auf ya zo yana ƙanshin turare ya sa zuwa masu kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Abdulrahman me ya faru yace ka halaka ya aure ne yace eh ya rasulullahi na ya aure yace budurwa ko budurwa ko bazawara yace bazawara yace ina ma ace budurwa ne ya faɗa masa quality irin nan budurwa sannan sai yace awlim walau bi shadi zai kai walima ko akuya kai Abdurrahman ne zai walima to shine yazo ya bada wannan ana Madina lokacin da za a je yakin Tabuka to akwai lokacin da bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf ya dawo da fataucin sa da yaje yi shan ya doso Madina saboda koran raƙuma da suke gudu a cikin Sahara Madina sai ta lulluɓu da kora gaba ɗaya kaman dai wanda yake zaune wanda ya zauna wajen jama'a re mai sau durin zaman mu zai san cewa kaman dab da damunan nan yanda in an taso zaka ga har kan tebur din ne ka rinka tattara kura na sahara haka ne to haka madina take to sai ta tilke da kura kaman a ce wani ya to sun sun ga haka ba ta saba samun ruwa ba mu nan mun ga nan zamu ce ruwa ne to sun sun haka yaki ne kawai yaki ne ya doso gari shine Aisha ta fito take cewa me yake faruwa an kawo mana hari ne Madina sai aka ce masa a'a Abdurrahman ibn Auf ne ya dawo daga fatauci shine tace rahimallahu Abdurrahman Allah ya ji kan Abdurrahman naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa naga Abdurrahman ibn Auf ya shiga aljanna yana ja da gwiwa ya zo ya zauna ya huta kenan ana zuwa ana gaisuwa ana zuwa ana gaisuwa sai wani ya zo ce masa na ji a kaji abin da Aisha ta ce wai ta ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ta cewa ya ganka kuma lokacin ana tsanani ya ganka kana kana kana jan kana jan gwiwa lokacin da ka shiga aljanna yake tabbas tabbas annabi ya ga ya ga na shiga aljanna ina jan gwiwa amma yace zan iya sayin kafa suna to shi kenan wani ya zo sai masu sayan kaya suka zo sai a zo a ce wannan wannan wannan alkama na saya dubu goma nawa ka saya dubu ɗaya na ba ka riban dubu ɗaya dubu biyu ya ce na ai kai baka saya da daraja ba akwai wanda ya saya sama da haka sama da haka eh wani dan kasuwa ya zago to ni na saya na saya dubu biyu na ba ka riban dubu biyu ya ce ha ina akwai wanda ya saya sama da haka duk abin da suka faɗa sai ce akwai wanda ya saya sama da haka gabaki ɗaya ɗan kasuwan Madina suka kasa yadda za su yi dai kowa duk manyan masu kuɗi da suke jin suna iya saya suka ce to kai da Allah Abdurrahman mun gani waye ya saya kan babu wani ɗan kasuwa a garin nan wallahi da zai iya sayan kaya sama da yadda muka sayi shi waye ya saya sama da haka yace Allah ne ya saya sama da haka dan ya ce zai ninka mun gida goma zai iya ninka mun ma gida ɗari bakwai don haka wannan kaya da na zo da shi duk a raba wa miskinai da fakirai sadaka fi sabilillahi in sai kafa tona dan in shiga aljanna a ce to imani ne imani kenan irin na sahabbai wanda su mu wayo ne mu waye mu muka koma bayan waye mu koma muka tsugunna shi Allah subhanahu wataala ce duk da safe Allah yana aiko mala'iku biyu su sauko wannan yana ce Allah ka ba wa mai bayarwa ƙari abinda da ya bayar ka mayar masa wannan kuma ce abin Allah ka ba wa mai riƙewa talauci shi yasa kamar yadda nake faɗa mafi yawanci nake faɗa kanawa suka mana wayo da yake ni ɗalibin Kano ne na shekaru na san Kano kamar jakin Kano an gane to Kano za ta ga yanda suke alheri saboda kai a ce Allah saka da alheri abinda za ga ma wani ba Kano yayi sai ka ce ƙarya ne in yayi da dukiyarsa sai ga mutum kamar ya fi kowa talauci amma abinda Allah ya mallaka maka ba kaɗan bane kuma abinda zai yi a kan addini sai ka yi mamaki da yawa sukan ba mutum gida ba a san su suka ba shi gida ba kuma su hana in ma sun aure maka da su hana yarsu ta san cewa su suka ba shi gidan da yake to kaga duk irin wayannan wani horewa ne na Allah subhanahu wata'ala to yanzu ciyarwa jihadi domin ɗaukaka addinin Allah suna da yawa har irin waɗanda suke ba da kuɗi a gina makaranta ko masallaci ko su kai kimfiɗu masallaci ko su kai ƙur'anai makaranta ko littattafai makaranta ko littattafai masallaci ko menene duka wannan yana daga cikin al'infaku fi sabilillah yana cikin aljihadu fi sabil kai har waɗanda sukan sayi mota su ba wa ƙungiyoyin masu wa'azin kirki in baka ba wannan sun ta ba to din tsabi ƙauyuka suna hawan motar nan suna zuwa ƙauyuka suna wa'azi suna daga cikin jihadi fi sabilillah ne annabawan suka yi me jihadin annabawa din shine wa'azi da kiran mutane zuwa ga Allah da kuma ilmantarwa babu wani aiki da annabi yake wanda ya wuce wannan sai daukan tafabi lokacin aje ayi jihadi kuma na jiki da jiki in ya kama dan dan a tsare daular musulunci ba shine aikin sun ba ya kace aiki shi me yasa annabi yace al ulama'u warasatul anbiya ne ai an tambayi su imamu malik su imamu shafi'i ina gadon wani lokaci an ce abu zarin gifari ya zo cikin kasuwar madina ya zo ya tsaya yana ganin ana ta fatauci ana ta da kaya ana ta sai ya ce ‘yan kasuwa jama'a ‘yan kuwa jama'a ‘yan kasuwa ‘yan kasuwa kowa ya bada hankalinsa ya ce ku sai masallacin annabi ana ta raba gadon manzon Allah an fito da dukiyar manzon Allah ana ta rabawa a masallaci a fa mutane suka kwashi gudu suka je suka zaga masallaci suka san zaga suka san zaga ya kira shi kuma a kasuwa suka dawo kai mu ta roƙa mu da Allah mu ba mu ga komai ba mun je masallacin annabi mu ga wata dukiya ba karashi ba ku ga kowa ba kuma a masallacin suka ce a wannan ko wasu suna ta nafiloli wasu suna ta karatun qur'ani wasu suna ta koyar da masu karatun qur'ani wasu suna ta koyar da ilimi wasu suna ita to me gadon annabi sai ai wannan shine gadon annabi kun bari kun dawo nan nan kan Allah taraba kaza shi a cikin aqidar sa shine wanda ya kwana da Sulema ba musulmi bane ba mutumin kirki bane eh kwana da dutse الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هكذا بيجي يجي cikin sahabbai kana da kuɗi wani kai annabi ne kun kun zaba yau da aje kuɗi kuma kuma annabi yace yana yanzu karfafa masa biyo kowa da irin imanin sa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawakkal kun ala Allah haqqa tawakkuli da rabbukum kama yarzu tsayra fi ushihi da gadu himatan wa taruhu bi da za ku dogara da Allah yanda ya kamata a dogara to wallahi yanda Allah yake azzuta tsuntsu a shekarsa haka Allah zai azzuta ku wanda za ga tsuntsu ya fita da safe kundunsa a manne da yamma ka ga ya dawo a koshe kuma baka taba jin an ce tsuntsu ya fado an dauko shi a kundunsa ba ko yin wani ta kace shi ba babu wannan amma tsuntsu bai taba yin tafsa ba dan yana da tawakkali ya fi kiyashi ya fi tururuwa don su za ga suna tukawa suna shanya sannan sake kwashewa su ne cikin gida ko ba haka ba to tsuntsu baya wannan akwai wani waliyin Allah shi ma tunda mun zo daidai gaba ne shi ma irin wannan na annabi Ibrahim din ne da manzon Allah ya ce la tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli ila rabbikum kama razuqa tayra fi ushi tagadu himasa wa taruhu bitana sai ya fita yana da kwanciyar hankali yana da rufin asiri yana da jin daɗi a gidansa sai ya fita ya shiga dangi duk bai gaya wa iyalansa inda zai je ya ta tafiya yana ta shiga jeji ya shiga kungurin jeji inda bai san ma ina yake sa kansa ba sai da ya je kan wani dutse sai ya kwanta ya ce Allah ina son ka ciyar da ni kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko Allah zai ciyar da kai a duk inda kake ya ce Allah ina son ka ciyar da ni shi kenan sai ya zo ya kwanta akan dutse can azhar ta yi sai Allah ya sa wasu katake su kuma sai Allah ya sa su kai ɗemuwa sai ƙasan ƙasan suka ɓace ƙasan kai suka rinka kukkuka su je sai da suka zo inda yake da ya gan su sai ya yi murmushi sai ya kudura ya cewa to yanzu abin zai daɗa wuce nan a jarabawa yanzu da ya ga alamu amma zai daɗa wuce ce ba zai yi magana ba sai ya yi su suka zo salamu alaikum salamu alaikum na shiru dan in yayi magana kaman ya nemi taimako kuma shi ya ce a gurin Allah yake son taimakon sa ba zai nemi taimako da kansa ba sai yayi shiru suka yi sallama bai amsa ba suka zauna suka ce to mu yanzu ya za mu yi da jejin nan mun bata ba mu san ina ne mafita ba lokacin sallah yayi suka fito da ruwa suka ce masa suka ba shi ruwa kai alwala ya karbi ruwa ya alwala suka yi sallah ya ji da zo suka bude abinci su suka kama shi ya koma ya kwanta malam zo ka ci abinci shiru zo ka ci abinci shiru yaki suka ci abinci suka koshi suka dauko suka kama masa kusa da shi ko kallon abincin da yake suka sake yin sallar la'asa shi kenan sai suka ce kai sai babban sai ce za mu faga za mu fasa da Allah bawan Allah ne muna ganin sai mutu da yunwa bayan gashi muna da abinci suka ɗauko abincin suka kawo masa gaban suka tare shi suka zaunar da shi zauna suka ɗauki hannun suka tsumbula a cikin abincin ya yi haka ya bar hannun a cikin abincin yana so ya gade ikon Allah yana ta ganin jarabawa daga wajen Allah yanda Allah yake aikin sa Allah ai da mutane yake aiki shikenan suka ce ah wannan ba zai yi ba sai suka dauko abinci wani ya dauki abinci ya sa masa a baki ya rufe bakin sa ya rufe bakin sa sai suka kama bakin sa suka buɗe bakin da ƙarfi suka ɗauko lomin abincin za su sa masa a baki sai ya kyalkyace da dariya sai kyalkyace da dariya suka ce Allah sarki ba ku gaci ne yace ba ma ku gaci ba kai ba ma ku gaci ba ne yace ni ba ma ku gaci ba sai to me ya faru yace ka gaba nake wa Allah ina wa Allah ka gaba ne sai na ga zai samu abincin a baki na shine dariya ta kama ni to sai da suka zuwa ma da ma da kuɗe da yare kan shi dariya suka fike lomban ya fada ya ci da kansa ya haɗe shi ne sai musu shagwaba nake wa Allah na na na yi ta shagwaba ne har sai da Allah ya samu abin a cikin baki na na tafi kunna ya ce to ya gama wannan ya ce duniya duniya duniya na yi miki saki saki uku wallahi ba zan neme ki ba sai dai ki neme shi ne ya ce musu ku kuma wannan abu da ya same ku wata karatu ne Allah ya koyar da ku ni ma na yana wa karatu ku ma ku yana ku karatu Allah yana sa wani dalilin tsiran wani yanzu ni din nan Allah ya sa ku dalilin tsira nan dalilin da zai koyar da ni cewa shi yake tsirwa shi yake sharuwa bi gairi hisabi kuma bi gairi bi gairi sababin ma in ya ga dani to amma ya sa ku ne sababin yace ni kuma Allah ya sa ni ne sababin tsiran ku saboda ni sai Allah ya turo ku wuri na ni kuma in da ku daga jeji daga cikin tebon da ku shi kenan ya koma gida sai ce yayi wa duniya saki uku ba zai neme ta ba sai dai ita ta neme shi to muna da malaman mu wanda muka san su wa'anda Allah ya musu wannan har mamakin su ake yi kaman babban malamin mu da muna gadara da shi daga cikin malaman da nake alfahari da su jagora na ne Sheikh Imam Sulaiman Bamaina yana daga cikin waɗannan mutanen wanda Shehu Bamaina in kaje zaka sha mamaki irin sai ko gwamna ne to gidansa yau zai ce ka irin abin da yake ko ba wani abu ne horewa na Allah da hidima da yi wa bayan Allah irin Sheikh Adam da Magare Azare da sauransu saboda haka bayan Allah suna nan irin waɗannan irin su Shehu Balarabe Gusau Shehu Balarabe Jega bayan Allah dai manya manya waɗanda suka tsaya suka zama mutanen Allah ba gun su Allah kawai su sani saboda haka shi ciyarwa kashe kuɗi dan neman yardan Allah in ka shiga cikin Allah ya kore ma ka shiga cikin mamaki za ka rinka ji sai ka sai ka rasa ta ina kake samun abin da kake samu to su sahabbai haka suka yi imani ba su damu ba me za su fara me za su tara ba su damu da tara dukiya cikin sabai akwai wanda aka tambaye shi aka ce kai duk ƴaƴanka mafi yawa mata ne baka tausayin su yace na koya musu izawaka amma izawakan ka ba izawakan ka bace amma kuma duk izawaka ce duk izawaka izawaka ce amma kai ne izawakar ka ba izin izawakar su ba saboda yaqinin ka ba irin nasu bane su yadda suke karanta izawaka sun san izawakan ce ta yadda kake karanta ta kana yi ne kana kanka shi kuma Allah ya ce baya karba addu'a min qalbin zahilillah zuciya rakkananne wanda baya babu babu ma'arifa babu sila zuwa ga Allah kana shagalce ina zaka samu farkawa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk irin abubuwan nan da ake faɗa gaskiya ne bayan Allah sun yi sun ga natijarsa sun ga amsansa ya tabbata haka ne mu ne dai kawai Allah subhanahu wata'ala ya sa muke da shakka cikin abubuwan da muke yi Abdurrahman ibn Auf da ya raba wannan dukiya bai shekara ba sai da abin da ya haka ya saru abin da ya haka ya saru ya zo rasuwa yana cewa kai ubangiji kadda sakamakon ayyuka na da nake na ibadu da ayyuka na alheri ne kake gaggauta min a lahira a duniya na lahira kake kawo min duniya ya rarraba da ya zo da kuma ya ce a ɗebi miliyoyin kuɗi ya ce duk matan annabi a ji a ba kowace a ba ta miliyoyin kuɗi ya rarraba mu har aka ce abdurrahman zai bar ƴaƴansa talakawa amma abdurrahman bin aufin da ya zo ya rasu bayan wannan kyautayi da ya yi da watsi da zuciya da ya da ya zo ya rasu sai aka zo da gatari ake fasa dina ake fasa zinare ana kakkafa ana raba wa ƴaƴansa da matansa ba za su yi talauci ba saboda haka mu ne muke ɗauka kaman abu wayanmu ƴaƴanmu menene ɗana zai ci bayan kai ka halitta ɗan ka san za a baka ne kai dai ka zama mutumin kirki kai wa Allah Allah zai rike maka naka in kai wa Allah wallahi naka ba zai tozarta ba idan ka rike Allah to naka kuma ba za ka taba tozarta ba har abada tunda Allah subhanahu wataala ya yaji wani mutum dan kasuwa da ya boye dukiyarsa yace wa kana abuhuma salihah baban su mutumin kirki ne sai sa muka turo annabi da waliyin Allah su zo su gyara musu mazaunin su su kare musu dukiyarsu وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
na ce mun cika fasara a har ƙarshe wallahu ya ba'ifu liman yasha ko mun ji har wace in ali to shi ke na sadaka Allah ya bayyana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ubrik wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi hasal adri min kitab al-aziz subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin